الله ولي السامعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولادي يا إذا وطن سعيد watan jima'a al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura sura ta arba'in da tara suratul hujurat inda za mu tashi sura ta hamsin da biyu suratul wanda kamar yadda ya tabbata sunanta kenan suratul qaf ya tabbata a cikin hadisi hadisin ummu hisham cewa tace na haddace suratul qaf saboda yadda annabi yake yawan biya da ranar juma'a saboda haka ya tabbata sunanta suratul qaf sannan kuma sura ce makkiya an saukar da ita lokacin annabi alaihi salatu wassalam yana makka da ya hijira zuwa madina ba bayan haka kuma kamar ba sabani akan cewa sura ce mai kiya gaba ɗayanta abu na uku ita ce sura ta talatin da hudu a jerin sauka ta sauka bayan suratul mursalat kafin suratul balad la uqsimu bi hadhal balad tana da ayoyi arba'in da biyar shi ma babu sabani wajen lissafin ayoyinta sannan kamar da muka ji falalarta shi ne tana da fada'in da yawa ita suratul ka jigonta kuma tana farkar da rafsanannu waɗanda ko rafsanannun zukata ɗan da dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama suratul ka sura ce mai ban kaye kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci sanarwa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم
ما ليس هذه السورة هي أول وأول الحزب المفصل على الصحيح wannan surar ita ce farkon wato surorin da ake kiransu wato aswarul mufassal hausa zancen da yake inganci wakila min al-hujurat wasun ce al-mufassal suna fara ne daga suratul hujurat wa amma ma yaqulu al-awam yace amma abin da gama gari suke fada ne cewa innahu min amma cewa al-mufassal ta fara daga suratul amma fala asla lahu yace wa gida ce ولم يقوله أحد من العلماء المعتدلين فيما نعلم yake cikin malaman da ake dogara da su babu malami ɗaya da yawan nan maganar sai ammawa ga magarin mutane su suke cewa ta fara daga suratu amma su mufassal والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة abin da yake nuna cewa wannan sura ita ce ta fara daga mufassal abinda Abu Dawud ya rawaito daga Aus ibn Hudayfa yana cewa kadinna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi wajin fi wajin sati mun je gura annabi alaihi salatu wa salam cikin ayari tawagar baki ta sati saboda haka yace wa anzala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bani malik fi qubbatin lahu annabi ya saukar da wato banu malik a wata qubbarsa wata bukkarsa قال مسدد مسدد يتي وقال في الوفد الذين قدموا على رسول الله من فتي daga cikin waɗanda suka zo gura annabi alaihi salatu wassalam akwai waɗanda daga kabilar sakifa suke قال ابن رواية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kasance kowane bayan isha kullum yana zuwa ya zantar da mu abu da inji ne ke ka'iman ala rijlaihi hatta yurawi baina rijlaihi min turi al-qiyam yana kai wato yana zantar da mu abinda Allah madaukakin sarki yake so da wanda baya so sai ya dade a kai har sai ya dan huta saboda wato daiwa sai yake fa akthara ma yuhaddithuna ma laqiya min qawlihi na'am thumma yaqul la sawa'a wa kunna mutaba'ina mustaqillin sannan yana cewa da mun kasance raunana ne mu waɗanda ake wulakantarwa qala mutaddid yace bi makka a makka kenan wannan ba karanta ila almadinati yace yayin da muka dawo madina kuwa da ana kaskantar da mu amma sai zama tijalul harbi bainana wa bainahu sai zamto yawmun lana wa yawmun alaihim yau mi nasara akan kafirai gobe fi akan wannan wulakancin da ake mana yanzu an dena yudalu alaihim wa yudaluna alaina yace falamma kanat laylatun abqa anna sallallahu alaihi wa sallam wata rana da daddare sai annabi ya jinkiri anil waqtin ladhi kana yatina fi bai zo a lokacin da ya saba zuwa mana ba suna baki an sauke su a gurin kullum zai je musu kafin ya koma ya kwanta ya zantar da su sai suka ce wata rana sai ya jinkiri bai zo ba wa kullu sai muka ce laqad abqa'at alaina al-laila wannan daren yau ya mana jinkiri قال سيدي إنه درى على حجري من القرآن فكريت أن أبيع حتى أتمه يتي لا يجب كري أبوسا واتو ورد لنساوى إلى فرنسا القرآن ban kammala ba shi za a ɗan jinkirta ce da na gama annabi ya gaya musu wannan qala au au bin abi bin hudayth yace ta'altu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kayfa yuhaddibuna alquran na tambaye ka ba annabi kira da mun Allah tabbata gare shi yaya kuke karkata alqur'ani in ma da shi ne ke ta haddace yaya ake so ka rika yin muraja'a shi ke faqalu din ka ce salata wa khams salata wa khams wa sab'a wa tis wa ihda ashara wa salata ashara wa ibn mufassal wa'adahu wannan dindin tabin da ya abin da yake nufi shine fami bi kyauke abin da yake nufi ranar farko annabi yana karanta daga fatiha daga fatiha zuwa wato suratul ma'ida shi ne abin da yake karantawa zai fara fatiha bakara ali imran nisa'i sannan wato idan ya zo kan nisa'i zai tsaya to wannan abin da ya faɗa a farko nan cewa talata yana nufin wayannan surorin guda uku bakara ali imran misali sannan kuma sai fara daga ma'ida har zuwa surati yunus saboda haka idan ya fara daga nan sai ya fara kuma daga surati yunus zuwa suratul isra idan ya fara daga suratul isra a rana ta hudu kenan kaga rana ta farko fatiha zuwa zuwa suratul karshen nisa'i zuwa suratul ma'ida rana ta biyu daga ma'ida zuwa suratul yunus rana ta uku daga suratul yunus zuwa suratul isra shine bani isra'il sannan rana ta hudu daga suratul isra zuwa suratul shu'ara rana ta biyar kenan ko ko rana ta hudu rana ta biyar daga suratul shu'ara zuwa wasafat in ya gama surat karshen da wuce saboda haka rana ta shida kuma daga wasafat zuwa suratul qaf rana ta bakwai daga qaf zuwa wato nas to haka ake so in san samu ne ma da biyar da biyar wannan a kodi ko wata duk kwana shida ya rika sauka in kuma da wannan salam ba zai iya yin izu goma goma kullum duk kwana shida a sauki haka ya kamata saboda haka wannan shine alaka samo asali domin tambaya akai wa autu binu hudayfa cewa sabon annabi ce ma'addata suke karanta alqur'ani shine ya wato duka ga yawa cewa ga yadda suke kaga tunda ga yadda suke haka suka koyo daga mai ubangidansu cewa annabi alaihi salatu wasalam ibnu majah da imamu ahmad sun fitar da wannan magana da muka faɗa to shi ne rarrabawa da yi saboda haka maganar da ta bi inganci shine suratul qaf ita ce mufassal da qaf zuwa nan to Allah madaukakin sarki ya bude sura da qaf wato harafi ne daga cikin huruful muqatta'a mun ba da misali a baya yana irin shi alamomin da ake gane suwar suwar makkiya surori an maka shi ne su fara da huruful muqatta'a amma banda bakara da ali imran wayannan sun fara da muqatta'a amma kuma ɗan madina ne banda su saboda haka qur'ani ya fara da surori cikin 114 guda 29 gaba ɗayan su da huruful muqatta'a suka fara guda 29 akwai wanda sun fara da kai kai akwai wanda sun fara da biyu akwai uku akwai hudu akwai biyar kamar kafin da nun da sad duk ire-iren wayannan duk sun fara ne da harafi daya sannan akwai wanda sun fara da harafi biyu a hawamin guda biyar din hamim duka kare sun fara da harafi biyu sannan akwai wanda sun fara da harafi uku alif lam ra alif lam mim duka wayannan sun fara da harafi uku akwai masu hudu alif lam mim ra alif lam mim sad duk wayannan sun fara da hudu akwai nijar qaf ha ya ayyun sad wannan ta fara da biyar to wayannan duka duk surar da kaga ta fara da wannan yar maka ce amma banda bakara da ali imran domin kaga a maka ake da babban kalubale na cewa ba su ma yadda cewa wannan alqur'anin Allah ne saukar da shi ba bisa Allah madaukakin sarki yake fara musu da tahaddi sai a fara da harafi daga alif ne zuwa yawo tunda kun karya ta to ku dauki irin wayannan harafin ku kawo irin alqur'ani bisa challenges din anan yafi yawa a Madina kawai fa ba kai da munafikai fa ba kai da shi za a maka ba munafikai amma a Madina ne da munafikai amma a maganar jalanji kuma tsantsar jalanji to yana maka yana maka ke shine Allah madaukakin sarki yake kaf to shi ma wannan kalmar kaf Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da wannan kalmar ta kaf shi za nan malamin shi kafin mu je ga nan ya ga wani wani hadisi guda ɗaya ce Imam Ahmad ya rawaito daga Ummu Hisham bintu Haritha shine maganar da ne tsaro cewa tana cewa la qad qala tanurina wa tanurin nabi sallallahu alaihi wasallam wahidan sanatai kwanan mu tandirin mu da muke gurata ne mu da Annabi alaihi salatu wasallam ji Ummu Hisham bintu Haritha tace mu da Annabi alaihi salatu wasallam guda ɗaya ne da guda ɗaya muke amfani da mu da shi tsawon shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi sai wa ma akhadtu qab wal qur'an al majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ban haddace qab wal qur'an al majid ba sai ta hancin annabi alaihi salatu wa sallam in ji wannan da jiwa yace me yasa kana yaqra'uha kullu jumu'atin ala al minbar duk juma'a sai ya karanta ta akan minbar saboda sura ce ne saukan hankali kuma wa'azi take dan wa'azi ni za su karanta al-fawaid kaga yadda ibn al-qayyim ya rika bayani akan ayoyi daban-daban na wannan sura sai ya ayatar da kai matuƙa to shine yake cewa idan ka daba nas idan zai wa mutane hudu ba ko ita kada yanzu ka zo o am a kawo mun bari kawai ka karanto ayoyin kaf kai wa'azi to sai da sosai muslim ya rawaito abu dawud da imam an-nasa'i duk sun rawaito mali yake wal qasdu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kana yaqra'u bi hadhihi sura fil majami' al-kibar to abin da ake nufi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana karanta wannan sura a taruwa manyan taruwa kamar juma'a ko idi shine kana idi wal jama'a kamar idi da juma'a likimaliha ala tida'il khalqi wal ba'th wan nujum saboda ta kunshi abubuwa guda uku yadda Allah ya fara halitta da yadda zai tashi halitta da yadda za a tattaru ranar alkiyama duk sura ta kunsa yasa ake kira karanta mutum domin ya rika ne tuno wannan wato abubuwan sannan wal ma'ad da makoma wani kiyama da tsayawa gaban Allah wal hisabi ta kunshi hisabi wal jannati wan nar sannan ta kunshi labarin aljanna ta kunshi na wuta a takaice wal sawabi da ladan da za a ba wa mutane wal hisabi da azabar da za a yi wa masu saba wa Allah wal tarbibi wal tarbibi da faɗin dawa da tsoratarwa wallahu a'lam malai yace Allah ji ne masa to shine bayan bismillah ba Allah ya faɗi wannan cewa har ko min rubul hija'il mazkura wannan harafi ne da yake harafai waɗanda aka ambata tun a farkon suratul baqara an fara da bayani cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ma'ana ta biyu shine harafi ne daga cikin harafan hijaiya ma'ana ta uku kwari suke kawowa bari ku ji ta cewa suka yi wai shi wannan kaf jabalin muhitun bi jami'il ardi wani dutse ne da ya kewaye duniya gaba ɗayanta shine kaf yuqalu lahu jabalu kaf ana cewa da shi dutsen kaf wa ka'anna hadha wallahu a'lam yace duk da dai wannan kamar Allah ne shine mafi sani yace min qurafati bani Isra'il yana da cikin shafi fadi labarai na Yahudawa da suka bayar allati akada anhum ba'dun nas wanda bayan sun musulunci suka karba da labari sai na ba musulmi labari kuma wasu suka rika rikewa a matsayin abubuwan da suka rike a labaransu na Yahudawa to saboda haka shi yace lamma ra'amin jawabin ruwaya anhu wato ko kuma libara'a min jawabin ruwaya ta anhu la yusaddaqu wa la yukadzib ka san akwai lokacin da annabi ya bada dama cewa da abin da bani isra'ila suka faɗa kar ku karyata kuma kar ku gaskata to in ya dace da aya alqur'ani yace to ko dai ku gaskata in bai dace ba ku bar musu abin saboda labaran da suke kawo zai iya yiwa gaskiya ne kuma zai iya yiwa ƙarya ne domin sun cin kafa musulunci wasu ba da ka a taura ne a cikin wasu sun san a taura su je suke kawo suna da labarai kashi kashi ita kanta a taura sun jirke da ta wannan da rana ta alƙur'ani ka ba su dama sai su shigo da abubuwa daban-daban to shine ma da yake gaya mana cewa to wannan wa indi anna hadha wa ankari wa ashbahi min ikhtilati ba'du zanadiqatihim yake ni ba a wajena in ji malam wannan yana da daga abubuwan da suke nake yake na jibi kansin yahudawa da suke kirkirowa su jingina zuwa ga addini kawai saboda haka abin da ya fi inganci cewa Allahu alamu bi muradihi bi zalik ya bi zama daidai to shine wal qur'anil majid wato yawanci za ku ga Allah ya tahaddi za ku ga gaba magana qur'ani yake mun sha wannan magana a baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sad wal qur'ani bil dhikr kaga dai qur'ani ake ta magana a akai saboda su ake a janyo hankalin su cewa wannan qur'anin ba ba wato ba wani ne yake yake ta yake fada ba Allah ne ya saukar da to shine wal qur'an da abun karanta wannan shine al qur'an al majid wanda yake mai girma ya Allah madaukakin sarki yake ban bar wannan magana ajibu لما لا يأتي المجيد آية الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه shine wanda yake mai girma da daraja wanda barna ba ta ba ta kace shige shi ba gaba da baya tanzilun min hakimin hamid saukake ne daga mai hikima kuma wanda yake abin godewa wa talabu bi jawabi al-qasami ma huwa kaka ibn jarir nan wani bayani ne na wato na hawa sai yake al-majid kada alimna bal ajibu kai bari wannan maganar ajibu suna mamaki an ja'ahum munzirun minhu cewa wai mai gargadin ya zo daga cikin su shine abun mamakin su ya za a turo kamar yadda sun fara a suratul isra sun fara a suratul furqan dan da yasa wato za a turo manzo har da wanda za a turo sai dan cikin su kuma dan cikin su ma ba dan kowa ba shine ta'addin to Allah madaukakin sarki ya mai musu da martani ko kuma a turo wanda kawai zai rika fita kasuwa a gaban da biyo kayan miya ya dawo ai ya kamata a turo mala'ika wanda la ya'kulu wa la yashrabu wa la yabulu wa la yatazawwadu baya ci baya ja baya bawali baya bayan gida to mun sun challenge din zamani hazar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi bil aswaq wannan ne irin manzoni da za a ce ta abinci kuma ya tafi kasuwa dan me yasa ba za a turo mala'ika tare da shi ba in ma shi din ne zama turiyu in ya gama wa'azin mala'ika ne ke gaskiya ya mu me yasa ba za a haka ba to gina Allah maka kuce da ma ka sabara a can farkon Yunus ba alif lam ra sai ta akana lillahi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzir nas wato bayan Allah ya faɗi wannan sai ta akana lillahi ajaban sun mutane mamakin suke yi na cewa wato mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu na cewa ya zo mutane gargadi sai kafirai suka rika cewa inna hadha la satirun mubin ko da sihrun mubin wannan lallai abinda abinda Allah- wannan bawa Allah ya zo da shi sihiri ne tsafi ne mabayyani aka tsar kabara to dai dai yake da wannan wato bal ajibu an ja'a munzirun minhu fa qala al kafiruna sai kafirai suka rika cewa hada shay'un ajib wannan abun mamaki ne. abin da ban mamaki ne. sai Allah yake ne
أَلَمْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْض مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ na'am بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض
Allah madaukakin sarki yake a idza mitna wa kunna turaban to sun fara challenge cewa yanzu idan ko aiza duk an biya shi da wannan ko aiza duk ana biya shi da tafsir cewa a idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zamto turbaya da da wato wa kunna turaban muka zamto turbaya cewa za mu dawo shine abin da aka shafi cewa idan muka zama turbaya za a dawo da mu zalika raja'un ba'id lalle wannan dawowar abu ne mai wahalar yiwuwa ba zai yi ba shine ba'idul mani tantin abu suna korewa cewa ba yadda za a ce su zama turbaya kuma su dawo sai Allah ya ce kada alinna to ba wannan ba mun san matan qusul ardu minhu abin da kasa take cinyewa daga jikin kowa kuma annabi ya faɗa cewa idan mutane suka mutu da yawa wasu ƙasa za ta ci jikin kawai kashin da ba ta iya ci wato shine ajabu zana da ake faɗa wannan kashin da ya taso daga jikin kwakwato shi kaɗai ne kawai ba ta ci wanda in mutum zai tashi ma da- daga jikinsa jikin wato duk tsoka za ta fara ɓuɓɓukowa shi kaɗai ne ba ta ci a jikin mutane duk da cewa ba kowa ne wato ƙasa za ta ci jikinsa to shine yake cewa Allah yake mun san abin da kasa take wa inda la kitabu a gurin mu littafi yake wanda yake hafiz ne kiyaye komai bal bari wannan magana kazzabu bil haqqi sun kanya da gaskiya lamma ja'ahum yayin da ta zo musu bawu su din da yake cewa wannan magana fi amrin suna cikin wani al'amari mari da rikitaccen al'amari da sabani mari mai yawa shine mari to bari mu dawo mu ji me yake cewa aiza mithla thumma qala mukhbiran alahum fi ajadihim aidan min al-ma'ad sannan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara magana dangane da mamakin da suke na cewa za a dawo ra- wato za a dawo da rawukan wa tibadihim li wuqu'i zina nisanta faruwar haka Isa Allah ya tambaya aiza mithla wa kunna turaban fa dalika raj'un ba'id cewa shin yanzu idan muka mutu muka zama wutar baya za a dawo da mu abu ne mai wahalar yiwa in ji sai malaki ai ya kuluna ai da mitna wa wato wa bullina idan muka mutu muka rufe wa taqatta'at al-awsal minna sanan dukkan mu komai ya rubuce wa na turaban muka zama turbaya sai fa yumkinu ruju'u ba'da zalik ta yaya za a ce za mu dawo bayan wannan din mun gama zama turbaya sai ce ila hadin wato bariya wa tarki zuwa ga wannan tsarin jikin namu da kuma yadda mukin dirin mu yake a ce an kuma dawo da mu zalika raj'un ba'id ay ba'idul wuqu' suka ce ba zai yi ba sam annahum ya'taqiduna fi halatihi wa 'adami imkani suna kore haka suna ganin ba zai taba yiwa ba shi da Allah ya faɗa a cikin suratul isra unzur kayfa darabu lakal amsal ko fa gallu bala yattabi'una sabila duba ga yadda suke buga ma misali cewa sun bata ba za su taba samun hanya wadda take da miƙaƙiya ba tunda abin nasu ya zama haka ya ce Allah ya ce ai da mitna wa kunna turaban ko wa izaman a inna la mab'utuna khalqan jadida suna cewa yanzu idan muka kasance muka mutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa muka koma muka rijije shi ne wa rufatan kai an gane muka rijiji muka rijije a inna la mab'utuna khalqan jadida za a fara dawo da musa go halitta ai zalitna wa kunna wato um, izaman wa rufatan idan muka mutu muka zama kasusuwa muka rijije sai a dawo da mu sai Allah yake kun ce ne da su kuno hijaratan duk ku zama duwatsu au hadidan ko karafa sai yake ba ma wannan ba au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma wata halitta da da kuke girmamawa a zuciyarku kawai ku koma kamar ta ba dutse ko karafa ba ku zaɓi halittar da kuke ganin za ku koma kamar ta fa sai quluna man yu'iduna da kansu za ka yi suna cewa to muka zama haka wa zai da mu sai Allah ya bada amsa yace kulin ladhi fatarakum awwala marra da ya mutu cewa wanda ya kaje ku karan fari shi zai dawo da ku fatayin jiduna ilayka ru'usuhum da sanna za ka suna girgida kai suna zunkuyar da kai suna tarka a kai wa yaquluna matahu sai kan suna cewa ce yanzu sai Allah yake kun tini da su ata an yakuna kariba da sannu wannan bayanin da ake yi zai zama a kuce yake innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganin abun a nesa Allah yake amma mu a kusa muke ganin sa innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah ba shi yake farawa kuma shi zai dawo da halitta mun sha faɗa duk wanda ya yi harkar technology technology ko engineer ya san cewa kirkira ta fi wahala akan gyara duk wanda zai je yanzu a harkar project in dai na wani zaka je ka tsara modernization ɗinsa ba ka ba ka jan wahala da sai amma ke kira sabu wahala wahala ake ja to yanzu banda abun ku Allah ya halitta kawai dawo da abin da ya halitta ne zai ba wahala ai halitta ta bu wahala halitta ta bu wahala ba ma saboda kokolwarsa a tuje take da san kawai jinkin kalubalanci Allah shi yake faɗa haka shi bai ya halitta nan karan fari sannan kuma dawo da ita zai waje wahala wa huwa ahwanu alayhi ai abu ne da yafi komai sauki ba to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to wato kada alimna ma tanqutu al-ardu minhum ba wannan ba mun san ma ne kasa take ci kaga mai mai zuhudu cewa cewa yi watan tanal ahibbatu ba'da akiri wa qad sirna izaman baliyati yace yan uwa na jiki ma sun manta mu bayan an rufe mu bayan kwana goma bayan kwana goma inda zaka je ka hako mutum ka ganshi a cikin kabari sai ya tsora ka bayan kwana goma sai yace wa qad sirna domin mun zamto izaman kasusuwa ba da yace mun fara rididdigewa a wannan lokacin wannan kuma ba shi yake nuna ko da zuwa akai aka ga cewa gabiyoyi in makabarta ne gabiyoyi ke za su in mai tsairaye ke za su in akwai tsotsotsi wani duk suna ci da ana samun wannan shi ta za ka ga su masu farauta sai su ce ba za cin gabiyar makabarta saboda tana cin naman mutane gaskiya ne tana ci shi sa zuwa ga wani abu ko a ga maciji a cikin kabarin mutum a cewa an ga macijin ji annabi wai da ba ai ba yadda za a yi wani abu wani abu na lahira da ganci anan ko me za ka gani ko a ce kamar yadda na ji wani malami yana ta faɗa cewa wai an sa mutum wai a kabari ya bullo kofi a malam da Allah ka faɗi labarin da za a karɓa ai wannan duk baya cikin abubuwan da Allah ya alkawari zai yi, baya ciki domin wadan kuma sannan iya rizikigewa jikin mutum kadai ba shi yake nuna kai bawa Allah bane ko rashin rizikigewa kai idan ka ga an yabu wannan sai dai idan mutumin kirki ne domin Allah zai iya yanzu zaka iya zuwa makabartar buluki a mako mai zuran su wannan da kana rayu yake yawan fada sai ta abin nan to zaka iya zuwa ta wanda ake hada aina da musulmi ko ta annan zalla ka je ka ga an hako hoto ne shekara 100 yana kuma an ne bai taba sallah ba ai shi wannan ka ga wani zai ce ba ai saboda akwai aya an fahimci ina ba da wancan misalan ne na kauce wannan saboda shi Allah ce wa fa yau mun najji ka bi ba da nisa bi ta kuna liman khalfaka aya ai shi ya faɗi zai masa haka kai sai za mu tsayar da jikinka za ka iya zuwa yanzu ka haƙo mandela ka ganki lafiya lau amma wanda mandela a lafiya lau yake a batini ya san da yake ja ya sani domin bai mutu bai sai la ilaha illallah bai mutu bai faɗa ba to saboda haka malamai suka ce in ka ga mutum an ga kogi lafiya lau jikinsa bai yi komai ba kamar ya ba magana idan ka ga an yabe shi to mutumin kirki ne da ba kamar yadda muke bala amru bin al-jamu'a da abdullahi bin haram kai kai ka tsaya ba gabe da muke bala abdullahi bin haram da kuma wato um karaba su sai ya babu ya za ka zo ka tattara su kawai a guri da ta ji daga ran kai kuma ba ka tashi zan ma tambayoyin abin da na faɗa a mota an zaɓa shi ne kawai saboda haka wannan ba shi yake da jami'in ba kaga Abdullahi bin Haram da Amru bin Jamu'a su ne waɗanda waɗanda bayan shekara arba'in da shida ba da gudu aka zo haƙo za a ga su lafiya lau har jini yana tsattuwa to wannan karama ne yasa saboda mutanen kirki kuma shahidai ne saboda haka ya kamata a bambance wannan ba kowa ne in an ganshi lafiya ko wani ya zo mutuwa ka ganshi um, wato kamar ya magana kuma an ne ba shi yake nuna lafiya lau yake ba wani kuma ka ganshi ya sha wahala da akwai wannan duk da akwai aya da za ta fito da wannan a gaba to shine Allah madaukakin sarki yake um, qad alimna ma tanqusul ardu minhum hakika mun san abin da kasa ta ai mata akulu min ajisadi wato min fi ajisadi ko min ajisadi mun san abin da kasa take ci daga dukkanin mutane na alamu zalika wa la yafa alaina Allah madaukakin sarki yace mun san haka ba abin da zai koyan mana aina tafarraqatul abudan ina dukkanin suka tafi ko suka wawwatsu wa aina zahabat ina suke wa ila aina sarat ko da kuraye ne suka cinye mutum ko da kura ta kama gabanta sai Allah ya hada shi ko kunna shi aka yi aka mai da jikinsa toka aka baza ta ko ina sai Allah ya mai da shi yadda yake ba tare da komai ya bace ba to shine Allah madaukakin sarki yake wato wa inda na kitabun lalle a tare da mu akwai kitab littafi wato malamin kafi shine lawul ma'qul shine hafiz mai kiyayewa kenan ya hafizul lizali wanda yake kiyaye haka duk abin da mutum yayi ya kai ya komo a kai to akwai littafi a tare da shi shine lawhul mahfuz sai Allah yake bal kazzabu bil haqqi bari wannan magana sun karyata gaskiya lamma ja'ahum yayin da gaskiyar ta zo musu fa hum fi amri suna cikin wani al'amari mari wanda yake mai rikitarwa malin cewa da halu kullu man kharaja anil haqi wannan ko shine halin duk wanda ya fice wa gaskiya yake wanda ma ma kala ba'da zalika fa huwa badi wal marid dina al mukhtalif sabani al muqarrib bi kaykumu al mutalabbis ko al multabis al munkar wa to khilali shine kamar da Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin zariya innakum la fi qawlin mukhtalif lalle kuna cikin zantuttuka wato masu saba da juna yufaku anhu man ufi domin kaga da kansu da suka iya da annabi da kansu suka zo aka yi sabani sai wasu suka ce ai sha'iri ne mawaki ne kawai wasu suka ce ba mawaki bane boka ne wasu suka ce kai ya kuce yi wallahi makaji ne domin da bambanci tsakanin makaji da boka to shi da Allah madaukakin sarki gaba ɗaya wani mutu da martani wasu kuma suka ce tabin kare ne Allah ya ce wa ma sahibakum bi majnun ya mutu martani sai kuma yace ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru gaba ɗaya aka mai mutu da martani cewa ba boka bane ba mawaki bane ba mai takun ka bane to shine dama Allah yace wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad intadu in kuka imani da irin abin da kuka imani da shi to kun shari'a amma in kuka kibin wannan to kun halaka to shine fa hum fi amrin mari sai Allah yake أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ na'am وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا amin وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
na'am تغفرة وذكرى لكل عبد منيب Allah madaukakin sarki yace afalan yanzuru yanzu kaga za a fara janyo hankali shin ba ta duba ila sama'i zuwa sama fawqahum ji Allah yace wanda take a saman su ai ka duba wata hikima ta Allah da wa- da an ce sama ka ga ana sama take to amma da aka ƙara tabbatar ba sama fa a sama take cewa a saman kanta za ta daga sama sannan ka ganta shi za Allah yace wanda take a saman su kin ba ta dubawa kai ba banai na hayaya muka gina ta wata jannaha muka kawatar da ita wa malaha min furuj ba ta da wata tsaba ko daya za a zo a gama gini a kirawo injiniyoyi su ga duba a ce a san gurin ya yi kirajin lalle a zo a ƙara samu benci a aiko me ake kiransa wannan boti a ƙara nane gurin duka amma sama Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani allazi khalaqa khalaqa sab'a samawati libaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawu farji albasara hal tara min fudur ثم ارجع لبصرك هرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير Allah da kansa ya kalubale cewa ka kalli sama ka kuma kallo ka taba ganin tsagewa ka taba ji wata rana kan ba da sanarwa cewa kowa kan ya fito za a yi gyaran sama saboda haka ba fahimci ko da yaushe ba a yi mata yadda ka ganta haka amma gidanka wata ran wallahi sai an tashi da ya fara yoyo sai ka ga sai an canja ɗaki ko kuma a tashi daga gidan gaba ɗaya a canja rufi saboda yadda yake zuba to amma ka duba yadda sama take kuma waɗanda suke cikin sama sun lullunka halittun da suke cikin ƙasa amma ba a taba jin cewa saboda yawan su wata ran tana um, wato tana motsi cewa za ta zubo ba ba ta taba jiwa shi ga Allah madaukakin sarki ce ba ta duba sama ta ga yadda muka hanta wato jineta wanda take saman kansu wajen janna kuma da yadda muka kawatar da ita ya kawatar wace take shine suratul mulk ta faɗa ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير سوى حقيقة من قاوة السماء سماء الدنيا بمصابيح جميلة فتلو وإن لم توراني لكي جميل فتلوني وجعلناها رجوما للشياطين sannan bayan har ado da sauraro yake wa zama sannan mun sanya shi ya zama ababen abin jifan kenan abin jiban gidan saboda haka kaga wannan shine kayatarwa shine wato wajen yana wa malaha min furu Allah yake ba ta da wata kasaga ko daya shine mujahid yace min fi qofin ba tsagoji ai fito duk shine dai ai wa qala gairi min sudu'i asada yiwa tsagewa kenan ma'anonin duk suna da alaka da juna shi Allah madaukakin sarki yace wal abda madadnaha bayan sama kuma to a dawo kasa sai yake ku kalli kasa ma yadda muka kimfada ta wa alqaina biya wato nima ta biyu kenan na uku wa alqaina biya rawajiya muka jefa duwatsu duwatsun manya rawajiya jami'i ne na rafiya cewa muka jefa duwatsu wa ambatna biya min kulli zawjin sannan muka tarar da kowane irin nau'i bahijin ne ban kai a ban kasar ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون domin الزوج yana nufin annawa nau'i kenan saboda haka muka fitar da kowane irin nau'i bahijin mai ban kai shine wani kullu shay'in khalaqana zawjayn kamar yadda muka faɗa bahijin wato mai ban kai sai Allah yake ne tafsiratan wato Allah madaukakin sarki yake wannan abun lura ne da jan hankali wa zikira sannan kuma wa'azi ne likulli abdin da kowane bawa amma ba kowane wajewa munidin mai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ai mu wa mujahada da halqis samawati wal ard wanda yake kallon halittun samai da kasai wa ma ja'ala bihi ma min al ayati al azima da irin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya na ayoyi manya tafsiratan abun lura ne wa dilalatar kuma dalili ne wa zikra kuma wa'azi ne likulli abdin munib ga dukkan bawa mai komawa ai sabiun khaifun bai kankan da kai da tsoro na jalla wa ala ai raja'un ila Allah azza wa jalla ko ba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد نعم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
Allah madaukakin sarki yace bayan nan kuma wa nazzalna minas sama'i ma'an sai muka rika saukar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka fa ambatna bihi dalilin wannan ruwan muka rika fitarwa da jannatin gonaki ko lambuka dalilin ruwan da muka saukar sai kaga mutane sun shiga daji kowa ya je ya yi guri ya yi lambu wa habbal hasin da kuma kwaya wanda ake girbewa shine kamar gero maka shuka gero to kaga girbe jaki dawa masara shinkafa da sauransu shine habbal hasin sai Allah yake ni'ima ta gaba wan nakhla da dabilai ba zikatin aiki walu dogwayi laha dal'un wadanda suke da ƴaƴa nabidun sai wato nono nono sai kan ɗaya shine nabi duk wannan Allah ya yi ce ce rizqan lil ibad ya yi haka ne dan azurta bayi wa ahyayna bihi baldatan sannan kuma muka rayar da bihi wa ahyayna baldatan maitan bihi sannan muka rayar da garuruwan da da sun bushe sun kekace bihi da mai da shi a bani ya'udu ila al-awatu ma wannan ruwan da Allah ya saukar muka saukar da muka rayar da kasar da ta bushe sanadiyar saukar wannan ruwan sai Allah yake to kamar yadda kuka ga haka kasa ta ce kaje ta buje yanzu ta zama rayayya ta yi kore shar to kazalika al-khuruj kamar yadda kuka ga buje nan sun fito akan matacciyar kasa haka Allah madaukakin sarki yake kamar haka ne zamu fitar da mutane daga cikin kasa kowa ya fito kamar wato kamar shuka ranar al-kiyama shine kazalika al-khuruj to shine ma da ya ga mana anan yake wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan aina bi'an ana nufin ruwa ne amfani fa ambatna bihi jannatin ai hada'ika shine lambuka kamar yadda muka faɗa mu ma sai ce min basati na daga gonaki wa nariha da makamantin su habbal hasid wa huwa zar'u alladhi yuradu wa to shine shuka da ake nufi wanda ake girbe ta wa nakla ba ta kafin aiki walan shahiqat dogwaye matuka haka Abdullahi da Abbas da Mujahid da ɗalibansa mutalibinsa Mujahid da Ikriba da Hassan al-Basri da Qatada da Imam Suddi da ma wasu su duka bayan sa ce albasi ta biyani a diwan dogaye la hadal nabi suna da yaya amma nono nono sai kan daya sai ce rizqan lil ibada ayyil khalqi wannan arziki ne ga bayi yana nufi ga halitta wa ahyana bihi baldatan maita dalilin ruwan muka rayar da wato a kasar da take matacciya وهي الأرض التي كانت هامدة قصد تتيقه فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت يعني ده ruwa ya sauka akan ta sai kaga ta girgiza ta kumburu wa ambatat min kulli zawjin bari dan ka fitar da kowane irin wato nau'i mai ban kai min azayin wa ghairi dalik dangane da fararrata da kuma waninsa to shine ba ne cewa zalika ba da ma kanat la na ba ta biya biya bayan da babu shuka akan wannan kasar fa asba ta tazu khadra sai ga tana motsa ta koma koriya shar hada misalin lil ba'd ba'd al maut wal halak wannan misali ne da yake nuna ma cewa lallai bayan an mutu kowa ya bar duniya lallai za a tafi kadalika illahu al mauta kamar haka ne Allah yake rayar da matattu domin ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar samai da kasai ta bi ta bi halittar mutane girma kuma Allah yayi a wata walakin aktharun nas la ya'lamu awalan yarau awalan awalan yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'y bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir Allah yake shin ba sa gani cewa Allah madaukakin sarkin da ya halitta sammai da kasai kuma bai gajiya wajen halittar su ba mai iko ne akan ya tayar da matattu bala bari wannan magana innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowa da komai sannan a can suratul fussilat da muka wuce a baya yace wa min ayati annaka taral arda khashi'atan yana daga ayoyin Allah madaukakin sarki karka kallon kasa a matsayin khashi'a wanda ta kankan da kanta zuwa ga Allah tana cikin farjiki ta ba ta bushe ta kema wato ta keka shi fa idza anzalna alaiha alma'a Allah yake amma da zaran mun saukan mata da ruwa sai ta zakke ta girgiza wala batta kumburu innal ladhi ahyaha to wanda ya rayar da wannan kasar da ta mutu la muhyil mauta shi zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle ku sani Allah ne iko ne a ko wato akan komai idan mutum zai yi yin shegantaka a duniya ya sa to a gurin Allah ba zai ja ba domin sai an dawo da kowa ko me sai aka hisabi yanzu sai an sake a gaban Allah aka je aka yi yanzu kana da kafa wata kila kana da wani fasa da yawa wanda za su tsaya ma aka kwace ka a halin zalincin da kai to a gaban Allah ba wanda yake zo babu ba sana can babu sana wane mutum saboda haka wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe mu kiyaye sai Allah madaukakin sarki yake ne كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود wane mutum وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Mm.
أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد Allah ya ce kazzabat qabla qaumun nuh kafin su mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ma sun karyata wa ashabul rasi da ashabul rasi shine wannan mutanen ma abota rijiya su ma sun karyata wa samud haka samudawa mutanen annabi salihu su ma sun karyata wa adu adawa mutanen annabi hud su ma sun karyata manzanninsu wa fir'aunu shi ma fir'auna ya karyata manzon da aka turo masa shine annabi Musa alayhi salam wa ikhwanu lut da abokan zaman annabi Lut alayhi salam ba ƴan uwansa ba dan ba ƴan uwansa bane abokan zama ne kawai wa ikhwanu lut da abokan zaman annabi Lut alayhi salam su ma sun karyata shi sai Allah ya ce wa ashabul aiki su ma mutanen annabi Shu'aibu mutanen wato al'aika mun faɗa a baya cewa ku ne wanda ke a a- a sarkace guri ne mai dukiya da take a bambanne da juna to shi ne aika to mutanen annabi shu'aibu su ma sun karyata annabi shu'aibu wa qaumu tubba da kuma mutanen wato tubba an ce wani wani wato sarki ne wasu muka ce kawai shafin din ne na wato sarkin yaman shine qaumu tubba shi ma duk da dai hadisi ya tabbata cewa tubban mu'mini ne a wani hadisi shi tubba din da ake faɗa sai Allah ya ce kullu duk gaba ɗaya wayannan karrabar rusula sai kanyata manzanni fa hakka wa ai lalle wa injina ya tabbata azaba ta ta tabbata a kan to amma tambaya ga wanda yake tadabburin alqur'ani an ce kazzabat qawlan qawmu nuhi waye manzo na farko ne annabi nuhu ba annabi ne ba manzon farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam to wa suka karyata cewa cewa kai um um kadzabat kan cikin suratul shuara kadzabat qaum nuhin al mursalin su mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni shi kare suka karyata amma kuma an ce mana manzanni me ya faru shi ke nan kawai shi ne amsa cewa kana karyata guda ɗaya duk ka karyata shine kaddabat qaumu nuhin bi da Allah ya zo shi mutanen annabi nuhu sun kare ta wanzanni duka duk duk da basu zo ba gaba ɗayan su ma da za su zo kun kare ta ai saboda shine ka'ida kullun amana billahi wa man hiza wa sa'ayin da suke burge ni a cikin alqur'ani ali imran da bakara da Allah yake qulu amanna billahi akan sahabbai Kudu ka duba ka ga aya umarni akai ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilayna da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wa ma uqo wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun aka aka bada doka a ali imran cewa da abin da aka sauko annabi Ibrahim annabi Ismail da abin da aka sauko annabi Musa da abin da aka sauko annabi Ibrahim kuma ku ce ba mu ware ko ɗaya daga cikin manzanni ba umarni ya kai wa sahabbai sannan ku ce mu kuma mun miƙa wuya zuwa gari da Allah ya tashi ya bansa a cikin matsala da kansa yace lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko kuma amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun manzo ya gaskata dangane da abin da aka daukar masa su ba mu ne haka kaga san umarnin da aka wace yanzu aka ga musu anan sai yace kullun amana billahi gaba ɗayan su sun yi imani da Allah duka da annabun da almu'minuna da wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi umarnin san gurin sun cika ko sun cika ba sun cika cewa da mala'iku da manzanni da annabawa gaba ɗaya wato sun yi sun yi imani da sannan sai Allah ya tabbatar ma da amsar ta can gaba yace wa rusulihi la yufarriqu baina ahadin min rusuli ga shi nan Allah yana ba da shi da kansu sun ce ba za su ware kowa cikin wato manzannin ba wannan shaida ce da Allah ya ba wa sahabbai da kansa cewa ya ba su umarnin su imani da manzanni gaba daya kuma sun yi ga gina a cikin matsara to shine wato wa qaumu tubba'i wa sahabul aikati wa qaumu tubba da mutanen annabi Shu'aib da kuma qaumu tubba kullun kadzaba rusul gaba daya sun karyata manzanni ba haka wai lallai wato azaba ta ta tabbata kan ya tuka afa ayina bil khalqil awwal to mu mu tsaya anan kenan ko la kar halaka na insana amma dai za mu hakura mu tsaya anan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya daukakin sarki ya yaje mana um kai takarda wannan sallama aka yi bayan yi sallama Allah ya tsara lafiya da addu'o'i aka yi da nisan kwana a yin ma'aka sai yake da Allah tambaya ta shi ne don Allah ne ne fassara mafarkin haihuwa sai kuma fassara mafarki da ya mace ta yi mafarki ta haihu ko ta yi mafarki ta haihu kuma da mafarkin farfata mai yawa dan Allah kuma me ya kamata ne mafarkin ne bayan damar to shi dai fasara mafarki ka ga jiwa fasara mafarki da ke gaskiya eh amma abinda mafi yawanci a zuwan Yusuf da muka zo mun da kawo mutanen da wani suke faɗa shi annabi alaihi salatu wasallam cewa hadisi sun ne cewa mafarki a kabar sun ne tashi ne daga wannan gurin ya koma nan sai daga sun tuna daji daga ne ke koma wani leda to shi ma ka je shi in za a fassara ma ka nemi mutum ne domin in ya fassaro ba shi a yadda ya za ta dawo ba akwai da rage ku su zo da haka wannan shi mafarkin haihuwa ana sa ba ta rayu da Allah da ala za ta samu yaya an fahimta da kyau ku yawwa shi kuma mafarkin kwarkwata wato sai ta kara tana wani za ka wuce ta koma da wuri yawwa to shi ne kawai abin da za ka yi abin in tana wani za ka wuce yanzu ka rika yi da safe da da jaraba za ka kwanta ta kuma yi wallahu ta wa alaihi kula na ta ai yanzu yanzu ba ta ba ɗaya yanzu za a yi tauni da duk shekara duk shekara ni ba ma da wallahi mutane suke wani jira duk shekara sai ka za a ta na wasu ɗalibai ilimi muna tsananar da su wasu matsaloli sai na ce in dai mutum wato ana tattauna a matsayin mu na ɗalibai sai in dai mutum ba dan tito nan bane ya ga cewa shi shekara a girin baya wannan matsalolin har ka tafi wata kaucewa da su mu a matsayin mu na ɗalibi cewa a je a yi hoto kwafi a je a karanta kawai wani lokacin littafi za a barka akan matsala kaza a ciki kowa ya je karatu na ka je ka karanta sai a zuwa tattauna an mutu matsala amma yanzu da yake yanzu yau bibiya kawai zai ga fata wanda an ma daɗe da wuce ta ita yanzu wai suke da da yanzu wai a zuwa sabuwar fatawa ai an wuce wannan yanzu ko kaji ake kawai a ga za ka wuce wannan ka manta da wannan zuwa ce ka zo wato wata a wani abin da baka sani ba ake so ka sani ba wai wanda ka sani ba wanda ka wuce kar ya zama tafi don ku kawai shi ke kara aka zo mutum shi ne shi mun tattauna ba mu da isu a ba a kan zama da wannan shi ne wani mutum da wannan mun wuce duk wani abu da zai zo wani isu idan ya zo kawai sai a kara ɗauko shi a so muke mu gafata abin da bamu sani ba ta zo kamar yanzu da muka shiga cikin zuwa ta mun ji a karatun mu da cewa a je wa wasu sun dauke sun kama bu duke ne da ciwo ya na tabbatar wasu yau suka fara ne shi ne ilimi cewa ana daukar da duje ne da yake wa duniya cewa wayar da zuwa su da kaza wannan shi ake bukata amma jin su bai cikin nan alal akali ba wai ba wai ba wai komanda da yake kan sabarin ba ma da wani abu lafiya ta kalau kuma sai shi kara idan ma sun yi tsoro shi tsoro to da haka ba mu da shi da wannan ni gaskiya ba ma da musulmi ba ma aka bi wannan ko kula da bani wallahi ko kula da bani to da ban da ido da wannan na farko ni abokai na wanda na sani ba da wato ba da an nan da ya zama mun dole sai mun gaita sai yi sannan abu da duk makota na arba'in sun dama da na hagu da na gaba da na ba a ne ko ɗaya to ka ba da yi su sannan ni a ɗan kasuwan da nake a lura a sabon garwari da za a je a tsakiyar sa da ke duk mutu duk ba da wannan yi ba da yi saboda haka kawai lakum dinukum kawai da addinin shike kuma idan kana zaune yanzu da wanda ba musulmi ba ba kafin zuwa kirki da shi mutum kirki ne kai ya sani wallahi ya sani saboda haka idan ya gaba kai mai wani abu ko zai kai ta dama da sun cewa dan addinin ka bai da bane domin ayin ka in ka so ya dama da sallah kana bai kana bai sannan za a yi mun mutuwa ga ka daga oh sorry sorry please sorry duk za ka gaya mara da a yi mutu to da ka a kan me zai zo ni ko yi jiki ake a kan abu ko wallahi a kan tara yin dake wannan ne in dai na kan karanta na ga abin da zai iya karanta na gane abin da na sauki da shi to sai mu wata da domin baya cin arkanin islam da Allah annabi zai tambaye ne sai me matsayin kirkin da abu Allah zai tambaye ni cewa wannan rukuni ne ne cewa baya saboda haka kuma yanzu da ba da ne ba shekaru kamar talatin baya da ishirin da wani abu za ka ga a cikin layuka wata kila makotanka akwai su wanda ana ta mu'amala amma yanzu da za ka ga wani da yawa wani wani in ba fita aka yi zuwa ba ma a wata ta yanzu shi bai zama da zai nuna ko a makaranta idan ka zai gantuwa suna jirgin killace a gurin saboda haka ba isu bane gaskiya duk matasa za su damu mutane a duniyar Libya ai ta surutu a ce ya dauko tsohuwar badawa wani malamin ya faɗa shekara goma sha biyar a dauko wani ya faɗa shekara biyar ko shekaran jiya sai ai ta fama a ce wani ya ce kaza wani ya ce ba shi ne yin mu mu ba mu da ba mu da abin da za mu tattauna a kan muna da rashin tarbiyyar matasan mu yan mata da maza ita take da mu ba wai matsalar yanzu da yanzu ba ne su ke saboda haka wannan shi ta shi ne zuwa insha Allah ta'ala ranar alhamis ce akwai lecture da zamu yi nan ta munasaba aure kamar da muka faɗa sai da cikin ɗan bidiya malam Ahmad Muhammad Tahir zai aure ranar Lahadi za a ɗaura musu aure ranar Lahadi insha Allah kan zai ja ɗaya sannan akwai to za a yi lecture a nan in sha Allah ta muna tsaba auren da in muka rubar zuwa ita sannan akwai yawa auren malam kawo da za a aure a nan biyar in ma ranar juma'a ala amin a cikin zaɓe na cikin malamai islamiyyar mu za a aure auren da ƙarfi sai da rage a wannan masallaci ne albarka sannan akwai malam baki bijiyanin da shi ma yana mabucin kayan da suka muni shi ma za a aure auren ka a ranar lahira a Osman bin Affan in sha Allah ta'ala da misalin adadin sha ɗaya to duk wannan bayan Allah ne mun fada a kai Allah mu kokacin sarki ya ba su zaman lafiya ya sa ya sa sannan ta shi ne zuwa kamar yadda na faɗa jiya gidan marigayi da zai fito ko ba a bana da zamu yi da'awa to ya yi ajini asabar juma'a asabar lahadi a wannan amalolin da kuma sun yi da talata mai sha Allah ta'ala to ranar da ya Allah ma ka fi je wani sai ta kada ni da sun ta muku yau ba ka fi ko ina kara da ta fiye da wannan karwa ba ka ce sai ya zanguwa lafiya da kuma lafiya da kalau eh in sha Allah ta'ala da biya rani za mu yi haka da'awa in sha Allah muna roƙon Allah mu da cin jirgi da suna da kyawawa da su gobe da madaukaka Allah mu da cin jirgi ya biya mana bukatun mu da kai Allah mu da cin jirgi ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu dukkan bunta Allah ka nuna mana ariya ariya ka ba mu dukkan bunta mata muna roƙon Allah da suna da kyawawa da su gobe da madaukaka duk waɗanda ke mana wasiya da hanyoyin da aka yi Allah ta biya mu waɗannan bayan Allah da za su yi awon da za su wani da ake ba ana kawar da mu bari ba ana kuma da ina da shawa da tsohon da wata kuka waɗanda ke da aure da waɗanda da aure sun kuwa gaba na da shiga da mu Allah ba ku cikin da suka nuna da gaskiya da gaskiya da kawo mu kumbuja Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya da kawo mu kumbuje masa yanayin rayuwa da ke cikin da lokacin da rage ma kuma na Allah ta ɗore kowa Allah ta rasa ba mana suna rubana da suna kyawawa ko wanda wanda ba ta ɗaukar da ya ba ana fara da lafiya wannan da ta ba ana abu da ke da wani da wani ne Allah ya raba mu da kawo mu Allah ya yi mana ba اللهم انا في اوطاننا واصلح علمنا ولا تهمنا واجعل بيننا فيما خلقت وجبات وتوفى يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.